والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين أشرف خلق الله أجمعين الفاتح الخاتم الهادي الناصري وعلى آله حق كثره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله muna ƙara jaddada godiyanmu ga Ubangiji maɗaukakin sarki wanda ya kaddara mana wannan haɗuwa da wa'innan fuskoki a wannan hadara ta ɗaya daga cikin sauran mazajen farko wanda idan mun kalle su kamar yadda jiya mun samu shaida daga bakinsa kuma dama ko ba a faɗa ba ido ba mudu bane amma ya san kima wanda yana gaya mun ko in ce ya faɗa amin bainal ashhad wata rana ya taho da rawani ya je masallaci can wajen shi mahaifinmu da a yi sallah kamar yadda al'ada ran juma'a yakan zauna kafin ya shiga yin khutba akan ɗan zauna har zuwa lokacin da aka yi murshid ya gama jawabi yace to sai zo da wani koren rawani wanda ya rataya a wuyansa ya taho da wannan koren rawanin sai zo sai suka gaisa sai ce dan Allah ina maka magiya saboda Allah ka yi hoto a wannan yanayin domin shakalinka ya mun sak da shakalin Shehu Ibrahim kuma dama suna ne ya yi muwafaka da mai suna to wannan ba kokonto babu mamaki idan mun ci irin wannan dama shehu radallahu ya gaya mana fa suratu ibrahima tabqa tafakkuran mata'aba lil maula ali wa tafakkura yace suran shehu ibrahim za ta dawwama a doron kasa ba dan komai ba domin tazakkuri da rijalan da suka so annabi muhammadu idan dai za a zo a ce wane ya so annabi to alakin farko za a kawo sunan shehu ibrahim a wannan zamani mata abulin maulal ali wa tafakkura kuma ko da yaushe koma ga hadaran annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga allah madaukakin sarki to zai zamto abin tafakkuri da tunani da yaya aka yi gudanar da rayuwarsa yaya aka yi kaza yaya aka yi kaza to allah ya saka ma shek ibrahim al-khalil da alkhairi da irin wannan tarbiyya da ake na ruhin mazaje mu ma Allah ya saka amanta da mu dukkanin wani sirri da ake bayarwa Allah ya samu ma mu same shi albarkan annabi albarkan alqur'ani ga manya manyan mazaje manya manyan malamai rijalul hadarati wanda sun halarci wannan waje ya gabatar da harshensa mai tsarki ya yi bayani masu kyau wasu jawaban kuma jawabi ne na tawadu kamar mu da kankancin mu ya ce maulana maulana din nan to sai in ta istighfari duk da cewa idan an ce maula Allah ya ce fa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina sai ta sayyidina Abubakar maulan annabi ne sayyidina Usman maulan annabi ne sayyidina Umar maulan annabi ne sayyidina Ali maulan annabi ne to la'alla wannan maulan na ana nufin min al'afar ilal ala to abinda nake so ne magana akai kamar yadda yake al'adance mukan so mu ɗauki wani abu a irin wannan hadara domin mu karanta game da sha'anin manzan Allah wanda jiya ya mana jawabi a karatun ne muka yi fassarar tahani'a to zo mu yi muka samu ana rera tahani'a din to kamar dai za mu ci gaba da karatun tahani'an amma sai muka ga mu ja hankalin 'yan uwa game da sadaukantar da lokaci cikin hidima wa janabin manzan Allah lokacinmu wanda za mu yi amfani da shi ga baki ɗaya mu sadaukantar da lokacin wa hidimta wa addinin annabi Muhammad Allah yana ga mana in tansurullah yansurku in dai kun taimaki Allah Allah zai taimake ku meye ne za mu yi mu taimaki Allah bayan Allah nan ganiyin anil alamin duk wani wanda ya zai taimaki Allah shi kansa ya san Allah ba shi buƙatar taimako amma me ake nufi da in ka taimaki Allah Allah zai taimake ka wannan magana ne wanda a zahirinsa gashi nan da ke Allah ne faɗa bata da nauyi amma idan har kace za ka yi tunani za ga magana ne mai nauyin gaske irin wannan suna nan a cikin hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce manzo Allah ce ranar kiyama Allah zai tsaye da bawa yace kai bawa na maritu falam ta'udni na yi rashin lafiya amma baka zo ka gaishe ni ba ko yace na ji yunwa baka ciyar da ni ba na ji kishi baka kosar da ni ba sai bawa ya ce ya rabbi kai fa'a'uduka wa anta rabbul alamin ya za a yi ni gajiyayyen bawa in zo in gaishe ka kayi rashin lafiya bayan kai ne ubangijin halitta waye sai zara ma rashin lafiya sai ubangiji ce bari da abdi fulan bawa na wane yayi rashin lafiya law uttahu la wajadtani indahu da ka je ka gaishe shi da ni ka samar a wajensa da ka same ni a wajensa wannan fa bawan Allah ne sa sakai kawai in ka tashi ka je ka gaishe shi ka hidimta masa Allah sai ce mashi ka hidimta ya yi rashin lafiya ka gaishe shi Allah zai ce ka gaishe shi ya ji yunwa ka ba shi abinci ubangiji ya ce ka ba shi ya nemi kishin ruwa ka ba shi ruwa ubangiji ya ce ka ba shi to ina ga wanda kuma sukutum dama shine mazharin duban ubangiji Allah Muhammadu sai ya zamto komai na rayuwanka ka sadaukantar domin bibiyar rayuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan yake nuna mana cewa ashe daga cikin abin da zamu nemi Allah neman Allah ba wai Allah ne zaka je ka ce sai ka samo yanda yake ba sai sai zaka ji Qur'ani ya ce mana fafirru ila Allah ku gudu ku je wajen Allah ku gudu ku je wajen Allah wanda yace Allah yana sama kaga yanzu yana da neman hada faranga ne tsayin gaske domin yayi ta takalawa har ya je sama yadda zai samu ubangiji kaga tauhidin fir'auna ya fito lokacin da aka yi maganan Allah ya ga maganan yayi yawa ko na maruzu ne ɗaya daga cikin su yace kai tunda haka ne ina son ku haɗa min kwaranga aka haɗa masa kayan tsani sai da ya hau sama ya ɗauki kwari da baka ya ɗaura mata yaɗi na na menene abin nan yaɗi abin da ake cewa daf sannan ya harba sama da ta harba sai ubangiji dan jarrabawa sai sa mala'iku aka kama yaɗin aka shafa mata jini sai ta faɗo sai ce yawwa kun ga na kashe shi sai shi ne a iya tunaninsa Allah wani abu ne hajjari Allah wani abu ne ciki ta ka har yana tunanin akwai takwabin da zai huda ubangiji idan har za a ce maka iska ga ta nan yanzu a ce ka kamo iskar nan da take sararin yawo kashe mana iska baka san yadda zaka yi ba iya abin da zaka yi sai dai kai ɗakin da iskan ba zai shiga ba amma dai ba yadda kai da iska iya numfashi in an ce maka kamo ta babu hankali in an ce maka yana take babu baka yi saka ganta ba akwai abubuwa wanda Allah ne ya halitta amma kuma ba a shin shi na su ba a ganin su ba a jin su ba a taba su sannan kuma ina ruwan ba a yin ba su yin umarni motsi na alama balle ka san da su to yaya da Allah madaukakin sarki to ashe fa firru ila Allah wajen mutum ɗaya Allah yake nufi walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima ubangiji yake cewa ya rasulullahi ka gaya musu law annahum izzalamu anfusahum da a ce dukkanin bayu a lokacin da suka zalunci kansu ja'u ka za su tattaro su zo wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan su zo wajen annabi Muhammadu menene karshen nikadin maganar natija shine Allah ya ce lawadullah in dai ka zo wajen annabi Muhammadu ka samu Allah a wannan wajen shikenan shi yasa a wajen sahabbai su in suna neman su yi mushahada da hadarar rabbul izzati su tuna ubangiji su so ubangiji su bi ubangiji ba su da wani alƙibla sai annabi muhammadu kuma duk wanda ya tafi wajen wani ba manzon Allah ba abin da zai samu domin wanda ba annabi bai ita ya bada komai ba mawahib rabbil arshi da muhammadin fa rahmatuhu wa huwa rahim fa akrima annabi ne kadai zaka samu komai a wajen shi idan mutunci kake nema karki annabi muhammadu idan aljanna kake nema rike manzon Allah zaman lafiya kama manzon Allah ilimi kama annabi Muhammadu domin ulumul baraya fi lafzatin din bayani min kalami in annabi ya furta kalma daya to halitta aiki ya kama mu za mu tara ilimin physics a cikin ilimin manzon Allah science a ilimin manzon Allah geography a ilimin manzon Allah astronomy ilimin manzon Allah sociology ilimin manzon Allah geology ilimin manzon Allah kai komai ma ilimin annabi Muhammadu domin hatta annabawa sun dakata ne suna nema daga ilimin manzo Allah wa waqifuna ladayhi inda haddihim min nuqtati ilmi aw min shaklati shikari annabawa ga baki ɗaya abinda suka samu kun fane daga hakikanin tataccen ilimin manzon Allah duk halitta an da su taru idan aka auna ilimin su da ilimin annabi Muhammad alaihi sallama ya tsere su to a nan da aka ce mutum ka bada lokacin ka karanka ta kan don hidimta manzon Allah wato wani irin romo ne da ake samu wani ya tambayi maulan mashahu tijjani game da abu guda biyu abu na farko shine abin da aka ji muna faɗi mutum ya ce a yi salati wa annabi hadiya ma'ana zan yi salati ladan Allah ba wa annabi Muhammad sannan kuma shin idan kai wa annabi salati hadiyan ya halatta shin kuma bayan kayi hadiyan zai amfani annabi Muhammad kamar yadda yanzu idan wani ya rasu za mu ce a karanta kulwa kafa uku da ne saukan Qur'ani Allah ya shi azaban wutan jahannama ko mu karanta inna da ina mu karanta salati wa annabi Allah ka da shi da manzon Allah ni kaza ni kaza to shi ma manzon Allah yana samun amfani idan muka yi salati muka ce Allah ba shi ladan wannan ladan zai kara wa annabi tarin lada da ran kiyama domin wani bawan Allah a Sheikh Burhanuddin yana ban labari wai ya zo ya same shi a kasuwa yake sai addu'a sai sai Allah ya bada ladan wa annabi sai wani ustazi ya matso kusa da shi ya ce wani ake baka da hankali ina kallon ka kamar mai wayo ya ce me nai yace ji ne kana ce Allah ba wa ladan ka annabi yace eh yanzu kana salati ka ce Allah ba wa annabi ladan yace na sallah fa yace wa annabi ladan zakka fa wa annabi ladan komai wa annabi ladan yace don an ce kiyama ka tashi zero baka da komai kai ka tara annabi shikenan wannan ko ba haka bane ba shi ne aka tambaye shi tijjani ya halatta shin kuma in ka ba wa annabin shi zai amfana manzon Allah maza Allah ba zai amfana da abin da kai ba sai dai kai ka amfana sai kawo hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim ya rawaita hadisin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu manzon Allah ya ce ya Rasulullahi ina yin salati amma salatin nan da nake yi ina son in ina yi ina ware wani wani logo wani adadi na salatin in tura ladan gare ka ya Rasulullahi kam aj'alu laka min salatin to kamar nawa ne zan baka ya rasulullahi adadin da ne zan baka manzo Allah sallallahu yake cewa lalle idan kai haka alkhairi na gare ka yace annabi rubukin salati na da nake yi ina fatan Allah ya baka ina yi ne maka ya rasulullahi da ya gaya wa masa haka sai manzo Allah sallallahu yake ce masa a'a yace rubu'i yace yace gaskiya rubu'i yana da alkhairi ka samu alkhairi amma da za ka ƙara da wannan rubu'in da ya ji ya ce ya rasu Allahi ni ko yanzu kullum zan na salati in na yi salati rabin rayuwana zan ɗauki ladan duka na baka manzo Allah ce gaskiya lallai a cikin nishafi akwai alkhairi amma da za ka ƙara da hayaki ya ce ya rasu Allahi zan baka sulufi ya rasu Allah annabi ya ce kai in rabi ka ɗauka ka bayar ko sulufa ne ka bayar na'am idan kai akwai alkhairi amma da za ka kara da yafi mazalla ya ce ma wannan sahabi ya kara ya ce zai ba da rubi aka ce kara sulusi kara nisfi kara sai ce ya rasu wallahi daga yau rayuwa na karanta katak ba abin da zan yi face sai addu'a da salati a gare ka ya rasu wallahi kuma idan na yi Allah ya baka ladar manzalla ya ce wallahi da za ka iya wannan idan tuffa hammuka wa yughfar dhanbuka yace daga da ranar duk damuwar duniya Allah ya dauke maka duk zunubin duniya Allah ya dauke maka a ce anan ya samu halacci daga annabi don kai wani aiki na ibada musamman salati ka ce hadiya ga ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to Allah subhanahu wa ta'ala zai baka abinda kai da zallan ladan salatin ka ne ma da baka samu ba domin ka ba wa annabi Muhammad to za ka tambayi shi tijjani to idan haka ya halatta a yi wa manzon Allah shin annabi na amfana da salatin idan nayi nace Allah ka bayar hadiya ga manzon Allah to shin annabin hadiyan nan ladan da ya amfani manzon Allah ran kiyama a ganshi ya tashi da tarin kwando a ce lada na ne sai ce a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine fa wanda Allah ya gaya a Qur'ani ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah shine wanda Allah ke cewa fa in tawallaw fa qul hasbi Allah kana tunanin shi annabi a hisabin sa Allah ne a ciki eh nauyin inda aka iya auna nauyin hisabin Allah to ka nauyi ka auna nauyin nauyin darajar ubangiji kana tunanin akwai abin da zai auna wannan to shi annabi shi ya tattaro ubangiji ne domin in duk halitta za su ware kowa ya ce mu haɗu mu ce mu ƴan uwan juna ne za mu taimaki juna shi kuma annabi ɗaya tak zai taimake shi ne Allah waye ya isa yi karo da Allah kuma ga annabi a tare da shi babu wannan halittar to shi abin da annabi zai da shi ranke amma Allah kawai zai je da shi shi ta Allah da kasa haka ya ce wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah shi ma Allah ba in har duk za ku ji an annabi ya isa shi kenan ku tafi Allah ya isa shaida wa annabi to akwai wani wanda yake da wani abin da zai kara bayan Allah babu to shi yasa talatin ma in ka ce wai kayi wa manzon Allah hadiya ai ba kai kai ba Allah ne yake yi Allahumma salli ala Allah kai salati ga ha an ce kai kai salatin sai ka ce nayi salati wa annabi to ne ma'anar salatin ashe salatin ma ba kai kake yi ba waye ke yi Allah ne ashe wani halitta a irin mu ba wanda yake kari manzon Allah shi yasa sai al-mansur darzawa ne yake cewa misalin wannan abun bayan ya kawo hadisi riwayar muslim sai ko buga misali domin bil misali tattabi'ul maqal sai sai misalin manzon Allah da duk wanda zai yi salati ko wani ibada ka sai Allah kai ladan ga annabi yace misalin sa kaman wani mai kuɗi ne sarki wanda ya mallaki ruwan duniya kaf tekun maliya nasa ne tekun baharul atlas nasa ne baharul azraq nasa ne komai ma nasa ne atlantic ocean nasa ne sai kai a matsayin ka na talakansa sai ka ɗebo ɗugar ruwa ka kunzugo ta sai ka zo da shi ka ce ranka daɗe na kawo maka wannan ɗugar ruwan kyauta shin ka bashi dan bashi da shi ne koko ka bashi ne daga cikin abin da ka samu na alkhairinsa wani irin kiman annabi da mukamin annabi in kaga dama ka ce na yi salati hajiya ga annabi kai kaga dama in kaga dama ka ce bari in ga maka ko sallah kai kafin ladan ta yi trending account ɗinka sai ta shiga account ɗin annabi muhammad sai ya ji karanta gaggal ba annabi muhammad ba sabban annabi idan ka karanta qur'ani kafin a baka ladan aya ɗaya sai an ba su ladan aya kai ba su ba tabi'ai kafin a baka ladan aya ɗaya sai an ba su ladan aya ai su suka karantar da kai ba su ba shehunan mun nan da kuke gani idan da ka yi ta hassadanka in ya koyar da kai wanda ya karantar da kai ya ci riban ka wallahi to balle manzon Allah to shi annabi idan kai ɗaya ka karanta fatiha a yanzu to za a ba shi ladan ka za a ba shi ladan malamin ka malamin malamin sa malamin malamin malamin sa malamin malamin malamin sa tabi'in sahabin kafin a zo kan shi annabi Muhammad to wannan sai ya zamto shi zalita misalinsa kamar kai ne ka kai kwayan dubar ruwa ya ce to shi ko idan ya tashi saka maka shi fa shine mai teku me zai da teku sai ta ebo trailer misali biliyan daya ka kwashi ruwan atalantin ko wasu iyayen da ya maka shi ne da kyautar da annabi zai ba kenan to ashe idan mutum ya yi wa manzon Allah wani hidima ɗan GSP kan na kaɗan idan mutum yi wa manzan Allah hidima hidiman kai zai amfana ba annai Muhammadu ba kai zai amfana ba manzan Allah ba hidiman ba zai amfana annai Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam shi yasa mulan mushi Ibrahim yake cewa wato a yana ce wai fa waqti wa sa'ati farabtu li dhikrihi salatan wa madhan minhu kasirtu jaylan yace da lokaci na wanda agogo zai iya kidayawa da lokacin da agogo ma ba zai kidaya ba dukka na tattara suna ba da su da yawan ambatan annabi Muhammad salatan in na ga dama ne salati wa madhan in na gaji na cigaba da yabo minhu wa annabi Muhammad to bar ku ji sai ta kad sirtu jailaman maimakon ya ce abinda nake wa annabi ga abinda annabi ya samu sai ta ni ko da nake yi wa annabi sai na zama ni ne wata abin haske domin ni ne wa manzon Allah to in kai wa annabi kai wa kanka ne sallallahu alaihi wa sallam to hakika yan uwa lokaci abu ne mai tsada amma idan kana so ka amfana da wannan lokacin shine ka juyar da shi wajen hidimta wa manzon Allah sai na abubakar bai zama abubakarin ba sai da yawan yin hidima wa annabi Muhammad sai na Umar bai zama sai na Umar ba sai da yin hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka ji din nan ba da komai ake fifita ba sai da hidima wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin hidima wanda Allah subhanahu wataala da kansa yake hidimta manzon Allah da salati inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima jibrilu da hidima wa manzan Allah fi dukkanin mala'iku al-imam al-bukhari ya rawaita hadisi wata rana jibril ya zo annabi yake cewa mala'ika jibrilu jibril da ake ku gane mala'ika mai girma a cikin sahabbai domin a lokacin an taru a yakin badar an yi yakin badar an gama an zo manzan Allah sai ce dukkanin sahabbai ba wanda ya kai ahlu badrin daraja domin sun halarci yakin da suka taimaka annabi har annabi nasara jibril yake cewa ya rasulallahi wallahi mu kanmu a cikin a cikin mala'iku ana gane mala'ika da girma ne idan ya sauko ya taya ka yakin badar mala'ika fa a mala'iku rank mafi girma shine a ce wannan mala'ikan ya taba taya manzon Allah ya yi shi kenan wannan abin da kai ka samu daraja ko baka kashe kowa ba wani irin girma ne na manzon Allah mala'ika ɗaya akwai mala'ikan da fuka-fikinsa kadai in ya buɗe rabin duniya ne kuma na da fuka-fiki ɗari shida kaga ya yi duniya so ɗari uku amma Allah sai ya turo mala'iku dubu shida ku zo ku ce manzan Allah ya yi kai wasu ma Allah ya ce wa junudan lam tarauha a ƙara wasu rundunan mala'ikun wanda su ba su da adadi wanda ubangiji da kansa yana gaya mana wa'innan junud da runduna ne daga rundunan ubangiji amma an ce su zo sai manzon Allah ya ki ɗaya a cikin su in daga dama yi tsawa wa kasa in wani annabin ne aka taɓa ce Allah sai ce mala'ika ɗaya yi tsawa kawai idan mala'ikan ya daka tsawa sai kowa kawai sai ya mutu kawai an gama amma annabi manzon Allah sai Allah ya ce a turo tawaga mala'iku dubu suka zo Allah ya ce a ƙaro dubu biyu suka zo Allah ya ce kai su je dubu shida kai suka zo dubu shida sallah ce a ebo wa junudan lam tarawha wayannan wasu runduna ne ba su da adadi su kai su ma su zo su kwantar wa manzon Allah da zuciya da mala'iku suka taru har aka gama yakin mutum 70 da jira aka shi sallallahu alaihi wasallam ko san menene rahmaniyar manzon Allah ne ya shiga cikin mala'iku amma mala'ikun kafin fa su zo sai da Allah ya yi umarni aka musu training da yadda za su kashe dan adam eh in da su yi tara Allah ya ce wadribu minhum kulla banan eh in da su yi taran an koya musu su nemi mafasil na dan adam su raba kai da wuya har hije kai ga ana bambanta taran mala'ika da taran dan adam amma gaba ɗaya wayin da aka ce mutum saba'in da biyar gaba ɗaya domin annabin baburin shi aiki san bane amma akwai annabin da yakan nemi rundunar mala'ika ɗaya tak in mala'ikan ya zo ya ce gama da su kawai fak da ma'an shaka kawai a gama da su ba da san ganin su innaka in tazarhum yudullu ibadaka wala yadu illa fajiran kafara ubangiji a halaka su amma banda annabi Muhammad rundunan mala'iku fa mala'ika ɗaya fa nace in ya daga fukafikin sa yayi rabin duniya misali jibrilu amma na da fukafiki 600 amma kuma ya zo ya halarci yaƙi da annabi Muhammadu ashe ba wani abu bane su ma mala'ikun so Allah yake yi promoting din su misali a gwamnatin Najeriya lokacin da ake yakin wani ƙasa ne Liberia idan kai soja ne kana da ubangida tunda ba kashe mutane ake ba kai kuɗi ake tarawa sai kawai sa sunan ka sai ka tafi kana cikin yan Liberia ko kana custom a tura ka wani wani wani sashi na na samun kuɗi a Lagos ko ko wani boda ne fita kuɗi to Allah ya zaɓi wa'innan mala'ikun ne amma yana so ya promotin ɗinsu sai ya ce zai promotin ɗinsu ne da hidimta wa annai Muhammad amma a ce mala'iku dubu shida sun zo sun gabza da mutane yan adam tsirari amma gaba da wanda aka mutu saba'in da biyar ne ashe ba komai bane jibril ya ce dalili ɗaya ne idan an zo ana maganan girman mala'ika a mala'ikun sai mu ce ya halarci yakin badar ya je ya yi kura tare da manzon Allah in an ce ya ce kai wannan a mala'ikun ma exceptional ne na daban ne a ware shi a gefe shine manzon Allah yake faɗa akan Khadir ibn Abi Balta ɗaya daga cikin sahabban annabi wanda ya halarci yakin badar ya hidimta manzon Allah ya samu dama da wannan lahaza din ta manzon Allah ya zamto wani kadiya ta faru yayi wani abu kamar cin amana lokacin da manzon Allah zai shiga Makka sai Khadir sai ya rubuta takarda sai ya ba ma wata mata ya ce ta kai mutanen Makka ta sanar da su ga manzon Allah zai zo da rundunar yaki su sayin da zasu yi annabi sallama shi kuma dama Allah yana mai wahayi basirin ne ko bi sirril gaibi kabla kiyaniha kabla kiyanihi annabi sallama sai ya ce kawai maza Allah sai ya fito sai sa aka kira masa Khalid ibn Abi Balta yace Imam Ali ku tashi ku bi hanya kaza akwai wata mace za ku ganta a daidai waje kaza za ku same ta idan kun je ku karbo takardar da take wajen ta ku taho min da shi sai na Ali suka tafi sai na ya je same ta yanda annabi ya faɗa da sifanta da hanyar da ta bi da yanda komai annabi ya faɗa da sai na ya same ta sai ke cewa ki ba mu takardar da ke tare da ke tace ni ba ni da wani takarda yace annabi sallallahu alaihi shine as-sadiqul masduq ya ce a tare da ke akwai takarda za ki ba mu takardar ne mu tafi domin annabi bayi ƙarya ko ko za ki ƙaryata ne mu yanke kanki a matsayin kin ƙaryata manzon Allah ta ni a tare da ni babu takarda imam ali sai zaro takwabinsa zurfika wani irin takwabi ne mai baki biyu ali ka danga kosan yaki yana zaro takwabin nan ya ce ko ki ciro ko na warware kiran kanki sai ta ciro gashin kanta a ciki ta kitsanta layar sai ta suru ta miƙa musu suka dawo aka dawo aka duba takarda manzo Allah ya sa a karanta takarda takarda daga Khadim ibn Abi Balta'a zuwa ga manya-manyan mushrikan Makka ku sani manzo Allah sallama yana shirin kawo muku hari lokaci kaza da tawagarsa manzo Allah ya sunkuyar da kai sai na Umar sai ya zara takobi wanda shi kuma bai bari kenan ya zara takobi yace ya Rasulullahi kamin izini in sara kan makiyin Allah ya munafinci manzo Allah manzo Allah ya ce dakata Umar لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد كفرت لكم yace ai baka sani ba wanda suka halarci yakin badar hala ubangiji ya leka zuciyansu da hidiman da suka yi manzon Allah Allah ya karba Allah ya ce su aikata duk abin da suka so an yafe musu kawai wanda wannan abun kaman cin amanar manzon Allah ne amma sai zama an sake mai stamp na cewa wannan shi kamar wani shalele ne a hadaran manzan Allah me ya bashi wannan hidima ne ɗaya wa manzan Allah wannan hidiman aka rubuta sunansa an karɓa to shi kenan shi yasa wallahi ko da wasa zuciya ta so manzan Allah in dai wannan hidiman da ta yi an karɓa to wallahi ta tsallake ko da zuciyan kafiri ne mu duba Abu Lahab hidima yayi so ɗaya amma ya yi da gaske kuma da ta karɓa har yau na wata kuma yau na cin gajen hidiman kuma hidiman nan ba wani abu bane ranan da aka haifi annabi muhammadu ne hadisi shi ma imamul bukhari shi ya rawaita hadisi mu'allaki abbas baffan manzo Allah yace nayi mafarki da abu na same shi yana cikin hali mawuyaci nace ya abu lahab gashi ka mutu ka bar duniya baka imani da manzon Allah ba dan dan uwanka wani hali kake ciki yace masa abbasu yanda ka gannin nan a mawuyacin hali nake ciki saboda ban yi imani da manzon Allah a'udhu billahi yace amma Allah bai bar ni ba dirran litinin sai Allah ya sa an bani ruwa mai daɗi na tsotsa na sha na ji daɗi ina samun rahama a wutan jahannama ranar litinin kuma a sauƙaƙa min azaba ranar ni ba a kula ni da a banni in huta yace me yasa yace wa zalika bi itaqi li suwaybat al-aslamiyya indama basharatni bi wuladatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace ka san me ya faru ran da subatul aslamiya ta zo tana cewa abu lahab abu lahab lallai albishirin ka yace goro ta ce to dan matan dan uwanka ta haifi dan da tun da ake haihuwa a laraba ba ita kamar sa ba yace in da gaske kike na yan taki da aka zo ko an ga masa ta haifi da sayyidina rasulullahi abu lahab yace to tun da ta haifi dan da babu kamar sa annabi muhammad ni ko na yan taki da kai ke ba baiwa bace dalilin wannan ita kuma sai ta dauki manzon Allah take renan annabi har ta ba wa manzon Allah nonon ta ya sha shi kuma Allah sai ce ba wanda ta bayar ba wanda ya silan bayar da nonon shi ma an bashi har tashin kiyama ba wanda ya sai ce an daina dan ba a faɗi lokacin da za a daina ba wannan kuma ya tabbata a littafin tarihi Al-Hafiz Ibn Kathir ya tabbatar a Al-Bidaya wa Nihaya wanda na gaya muku al-Imam Al-Bukhari shi ya rawaito hadisin mu'allaki ya kawo wannan ya tabbatar sannan Al-Hafiz Ibn Hajar shi ma ya tabbatar a cikin Fathul Bari sannan ga irin su a a a a musannaf na ibnu abi shayba ga irin su abdurrazzaq sanani zaka ga malamai musulunci sun yi rubdugu wajen tabbatar da wannan kissa kuma tana nan tabbatacciya so ɗaya ne ya hidima manzon Allah amma bayan nan sai da shekara arba'in da wani abu na kafirci amma nan kafircin san bai zama masa komai ba bai hana wannan hidiman da Allah ya karba Allah ya ci gaba da bashi sakamakon wannan hidiman ba ashe ƴan uwa hidima manzon Allah ba karamin abu bane إن الذين خدموني نالوا مرادهم سعادة ومال idan mutum ya tsaya hidima to lallai mutum zai samu abin da yake nema domin hidima din nan ba karamin al'amari bane da hidima sai na Abubakar ya tsallake da yawa cikin sahabbai da hidima sai na Usman ya tsallake sahabbai da hidima Imam Ali ya tsallake sahabbai da hidima sai na Umar ya tsallake sahabbai sai na Umar ya zo shine na 40 a musulunci amma karfin gidbitawa sa annabi da ya dawo da hudu sai da dawo cikin khulafa al-arba'a ya da cikin mutum hudu da in an fada akan yi shiru a cikin sabbin annabi saka ina ba mu shawara mu tsaya mu hidimta manzon Allah da lokacin mu mu hidimta annabi Muhammadu da duk abin da Allah ya ba mu dama da shi mu hidimta manzon Allah wannan hidima abin da yake nufi akwai hidima da zaka yi wanda yake da jikinka ne akwai hidima da zaka yi da harshenka akwai hidima da zaka yi da zuciyarka hidima da zuciya shine zuciyarka kada ta taba rabuwa da annabi Muhammadu kullum kana jin girman annabi a zuciyanka kullum zuciyanka yana hadarto maka girman manzon Allah ya zamo ko annabi na nan ko bayi nan ka ɗauki wannan nauyin mu duba irin su Zaid ibn Dasinna da irin su Abdullah ibn al-Kharij al-Ansari Zaid ibn Dasinna nan ta kai ga cewa yanda yake shuhudin manzon Allah a ransa mutanen Makka lokacin su Abu Sufyan sun kama shi suna gana masa azaba a garin makka su sa mai wuta a kayi suna mai lalas suna yayyanka jikinsa suna mai musla musla shine za a iya zuwa a huda kanka jini ya dinga zuba a zuwa a huda hannunka ana maka ɗaɗɗaya ko a maka yankan gunduwa gunduwa a cire farkanka a cire yatsunka abu ɗaya ne suke so ya amsa musu tun da ba manzon Allah a wajen sai Abu Sufyan ya gangaro ya ce ya zaidu shin zaka yadda ka kaddara a kwakwalwanka kawai a ce wannan azaban kai ka kubuta manzan Allah muke masa ka yadda da wannan kaddarawan mu sake ka sai ya shiru bai ba su amsa ba a ci gaba da masa azaba da azaban sai tsanani suka dage sai ya magana yace wallahi ma kuntu li arda an yakuna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam an yakuna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam fi maqalihi tusibuhu shawkatun wa ana jalisun fi ahli yace bari in ba ku amsa kuna ta min azaba akan kawai na yarda shin ina ma a sake ni manzon Allah ne yake masa ka a kaddarawa fa yace to wallahi bari in gaya muku kaya ba zan yi fatan ta soki manzon Allah ina kwance a cikin iyalai na ba ina hannunku ba a haka suka dinga mai azaba har ya mutu bai amsa musu cewa shi dai ya yarda akan manzan Allah sallama a kaddara ana yi wa annabi shi ya tsira ba bai amsa ba ga irin su Abdullahi ibn Kharij al-Ansari wanda shi tsabar rukon manzan Allah a ransa Al-Hafiz Abu Nu'aymin da ya kawo a cikin littafin sa wanda littafin nan na tarihi wanda al-Imam Yusuf bin Ismail an-Nabhani wanda shi ma ya talke shi ɗaya daga cikin littafan tarihi ya kawo cewa lokacin da ya bar duniya an zo har yayi kwanan keso kwanan keso ake cewa ko har aka kai shi kabari aka mai wanka aka mai likafani bakinsa yana motsa yana Muhammadur Rasulullah sai da ya sa annabi a ransa amma gawansa gawan sahabin nan bata daina faɗin Muhammadur Rasulullah kawai sa annabi a rai sa manzon Allah a rai ya sa irin su Bilal yana kwance amma kullum yana faɗin cewa ina ma da dan sadu da masoyana lokacin mutuwansa ya zo ana jimami ana inna Allah ga Bilal a cikin hali sai Allah ta yi yana farin ciki yana gadan alkal ahibba Muhammadan wa hibbahu yana a'a ai abin murna ne ni da ike ganin gobe zan bar duniya zan je riski manzon Allah da tawagarsa an sa annabi a rai idan ka sa manzon Allah a ranka zai wahala ka saba ma Allah da ka dauki wani abu na saban Allah ko da sigari ne sai ka tuna annabi mai mutunci sai ka mai da sigari ba za ka sha ba idan ka shirya cin amanan wani sai ka tuna annai Muhammadu mai amana ne sai ka ɓoye ba za ka ci amanan ba idan ka yi niyyar mummunan hali na sata za ka gane manzo Allah ya hana sai ka bari ba za ka yi satan ba idan ka yi niyyar annamimanci sai ka tuna manzon Allah ya hana za ka bari ba za ka yi annamimancin ba in lokacin sallah yi ko da ka ki ka tuna manzon Allah ne ya zo da shi sai ka tashi ka yi saboda koyaushe bara ka taɓa manta da manzon Allah ba shi yasa shehu radiyallahu anhu yake gaya mana cewa wato wa azkuruhu da aliya min salma walaila wa kallila tazakkur rabbat al-gadair musjala li dhikri alladhi min dhikrihi fi maqblahu ala alamin idh kana far'an mu'assala li dhikri alladhi lam yakun lam yadhkur al-haqq ghayruhu mada ad-dahari wal ayami khayra mursala لذكر الذي تعروف آلية هزة لنا ذكره والقلب صار مكتلة zuciyar dai ba za ta taɓa manta da annabi Muhammad ba wannan shine abu na farko zuciyanka ta dunkula annabi Muhammad wallahi ba za ka mutu ba sai da bakin annabi Muhammad a tare da kai amma idan zuciyanka ba annabi a ciki kai ƙarya kake yi to Qur'ani ma in ka karanta kana samun sinuwa ne dan zuciyanka ƙarya zuciyar na karyatawa bakinka ne kai kana mel mel mel mel mel mel وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يروا وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل سيئة عليهم هم العدو ألا تفحذروا قاتلهم الله ألا ياسين مسلمين لدي با النبي أزوجيانك idan annabi sallama daga cikin wannan alamin da annabi akwai hidima da jiki hidima da jiki ya shafi gabbanka suna aikata sallah gabbanka suna yin azumi gabbanka suna yin salati wa annabi gabbanka suna yin ayyukan alkhairi maulan mu shehu abul fatih radiyallahu anhu yace daga cikin karamin tarbiyyar da shehu atiku yayi musu duk rana sai sun yi salati wa manzon Allah dubu goma sha ɗaya salatul fatih lokacin ana fa maganin yaranta ne idan an aje takardu na karatu to sai kuma a ɗauki adashin salati mafi karancin abin da zaka rana shi kai wa annabi salati dubu goma sha ɗaya to kai kai lissafi so lokacin annabi salati a rana kana yawan manzo Allah salati ya kai goma to ƙara kana ya kai ɗari ƙara ka zamo mai rauni a ɗari kan tijjaniya ma mana mai rauni a ɗari kan tijjaniya duk rana yana da salati wa manzon Allah aƙalla da aka iya cewa salati ɗari uku da hamsin da biyu domin da safe zai salati fati zai salati ɗari kai ko da wani irin salati ne a cikin lazimi zai sake salati ɗari da yamma sannan zai zo ya yi jauhara hamsin a sha biyu zai zo ya yi salatin fati sha biyu a hamsin kaga ya baka sittin da biyu ne ma'ashi ɗari biyu da sittin da biyu wanda mafi karancin abin da malalacin ɗarikan tijjani ke manzo Allah salati a kullum kenan to kai kace bari in ƙara ya zamto kullum tunaninka waye ne yayi nisa a hadaran annabi me zan yi in je in cafo yanda yake ba da'awa ba wanda wannan da'awan da yawa shi yasa zaka ga mutum sai duba to su waye ne suka shahara a hidiman manzo Allah ya ce Shehu Ibrahim ne sai ce to me lakabin da ake masa ya ana ce mishi gaushi kawai ya fito sai ni ma gaushi ne kawai shi kenan ce maka haka shi Ibrahim yana zuwa ce ni gausi ne ni gausi ne na ga wanda za ka yi hakikan ce ni gausi ne yadda shi Ibrahim yake gausi ne ni ma yanzu ni gausi ne ba abun mamaki bane فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقد عليه gashi naushi yayi Allah ya ce fastaghasahu ya taimaki wanda ya faɗa ce ya zama gausi yayi agaza shikenan fa'ilin kenan algausu to kai ma zaka zama gausin gidanka in da ka tara gaushi a hura musu wuta ba sunan ake bukata ba aikin shi Ibrahim shin kai fitowa yace ni gausi ne kai muka dinga bin shi ga gausi ga gausi a ai an ce gausi ma shi ba wanne yake magana ba ai in ka ji shi Ibrahim yana magana da aniya min salma wa laila wa kallila tazakkura rabbatil gada'ir mustala wannan ilgasa su ake yi luguzu ne yake yi da hadara da ani ku barni da ani to da ani ku abokaina guda biyu ku barni kamar yadda ce khalilayya to ba wannan ba ku ku barni min salma ai min zikir salma ku daina min ambatan wani irin salma salman nan suna ne da ake faɗi na mukamai wanda in ka jana maganar su maryama su walau kana walau ummu kulthum walau kana maryama ko yana cewa wallahi ina san manzon Allah na zaɓi san sa fiye da san ummu kulsum da maryamu wani sai ka zata an ce a ummu kulsum yar shi ibrahim ne ko matansa ne maryamu ma yar shi ibrahim ne ko matansa ne eh a zahirin fasara haka ne amma in an koma akwai fanni na sufaye su kuma suna amfani da sunaye da suke luguzi wannan luguzi din shine kamar abin da ake cewa shi a Hausa ma zaurance idan an ce maryamu ana nufin uwar ibada ita ce lahira in an ce ummu kulthum ana nufin duniya na zaɓi san annabi akan dukkanin jin daɗin duniya na zaɓi san manzo Allah akan dukkanin jin daɗin lahira ba ina jin annabi bane dan duniya na ji daɗi ba ina jin annabi bane dan lahira kawai ni na ji daɗi ba wannan bane ina jin annabi ne dan ya cancanta so masoyin Allah ne ma ina san shi to abin da kawai kana ta kai kaza ne ni kudubi ne ni fardi ne ni rijalin layi ne ni agwasu ne ni aftari ne to duka ka faɗa to sai ne shi kenan to a baka da sunan me za ka yi shi ai da ya zo abinda ake bukata ya ce abu ɗaya ne wal ummatu qasdifihimu an asuqahum ila hadratil barri rahim ilahin wa ta'lamu halfil khaliqi ahana alaihim madad dahr minni wal ba'id kama da nan wa ma fika mimma fika yabdu mufassahan wada hadisi lissamiri musajina ai abinda ake magana yace in dai daga sai kake abinda ke cikin cikin ka za a ji shi a bakin ka ni in kana so ka auna ni duk motsi na ne Muhammadu nake faɗi amma kai ta zo motsin ka shikenan ka da'awan wannan mutane motsin ka kace kaza motsin ka ce kaza baka rasa alkhairi ba amma ka zamo kai rauni ba shi ake bukata ba wata ran zamu je saukan alqur'ani addu'a irin ana sauke qur'ani ba sauka ba akwai sauke qur'ani akwai saukan qur'ani ko misali damuwa ya samu wani yana ganin darajar qur'ani sai a zuwa karanta masa alqur'ani dan ya samu nutsuwa to sai wasu sai suka ce wa mahaifin mu cewa a akramakum Allah ai wannan nan in an je mun je mun karanta sati fati muka kawo fuskan shi bai sake bai ce to wace karanta masa sati fati an ga muku dan duniya ka ita ai ba ha kai kaji kuma Allah salati fati a banza take kawai sai ka ɗauki abinka mai tsada sai ka nabin mahaukaci da shi ai sai wanda ya san darajar qur'anin ma za karanta mai wanda bai san darajar qur'ani ba ba shi kawai in an zo ta musu sannu kai an sha fama fa wallahi an sha gwagwarmaya kai gashi nan fa kai sannu sai ka tashi ka tafi haka in bai san darajar salatin ba kaka mai to kullun a ga aikinka shine wannan harshenka ba zai danye ba zai bushe ba annabi Muhammad amma idan ka ga mutum kullum shi ya zama sakali in an zauna in an ce la ilaha illallah he razana me faru me faru ita ai kawai zikiri nake ah sai to ashe kai zikirin ne kai hankali mana wallahi wannan kai an tafi da kai an tafi an barka ka zama tuwon an ce la ilaha illallah dama yi kake ka cigaba da muhammadu rasulullahi amma ka ga mutum wai in an ce la ilaha illallah akwai wanda wai an ce la ilaha illallah an tsokane shi so kana na yake idan ya san baka zikiri an ce lalala an tsokane ka to mu haka tsokane mu in mun ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah shikenan kaga da mu da kai mun zama illa ilai Allah ya bar mu da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah to gaskiya ba kawai ta zan ba amma da abin da nake kira shine yan uwa mu hidimta manzo Allah da lokacin mu da harshen mu da jikin mu hidima da jikin nan ya zamto kuma muna yi hadda aljihun domin alamun alamun ƙarya kake yi a kana ta kazar kazar kazar amma kullum kana ɓoye kanka ɓoye kai ba an san da nake nufi kai kawai idan da je kai kawai dai kuɗinka na maranka kai dai a hidimta maka kawai to ka hidimta wa manzon Allah dukiyanka ka hidimta da shi arzikinka ka hidimta da shi abinda ka samu ka hidimta da shi shi shehu radiyallahu anhu abu na karshe da cike mana daga cikin kisan shehu radiyallahu anhu wajen hidima manzon Allah ta kai ga cewa wata rana aka ce an kama barawa a gidansa barawan nan da aka kama har an tare shi ana shirin yadda za a daki barawo shi kuma sai gashi ya fito daga wajen gari yana zuwa sai aka ga jama'a aka ce ai ga baba nan ya zo ga baba ya zo sai ya tsaya me ya faru sai aka ce an kama barawo ne ce subhanallahi barawo kuma anan aka ce eh barawo ne ya ce subhanallahi kai barawo aka ce ai kayan ka ma ya sato kaga ko muride ba za su bace ba yanzu muride su same ka ka sato kayan shehi gudwa ai ka samu kafa ai ranar an yi sabon sakwara dan wani yana ganin dukan ka ibada ne ha shehu yace to ku tsaya mu tambaye shi kai barawo me sunan ke ta sunana Muhammadu yace me bai ta miji yace sunan sa Muhammadu yace sallallahu alaihi wasallam sai ta ai ba Muhammadu barawo kayan ka ne ai wannan kayan nan Muhammadu ne ba Muhammadu barawo ya ce ina zai je aka ce gani da ya ce to mu ɗaɗɗauka mu kai masa shi barawa ce ga wayanda suka fi shi hauka a san annabi ya zaci iya cewa da a ce ba barawa kawai kayan ma neman za ke suwa da su ɗauka a kai masa aka fara yin barawa da kaya yayi ta nan ana bin shi kawai sai ya fara kuka ce ni wallahi ni ni ma ni ma kawai ni ma daga yau shi kenan ni ma masoyin manzon Allah ne shi bai ma san kiman sunan ba iya sunansa ta biya masa komai to ka zamto akan manzon Allah komai naka kaɗan ne komai naka kaɗan ne duk girman abin da kake da shi an daga alaman masoyi shi ne zamto duk girman abin da ka mallaka ga masoyinka karami ne ko kwatanta mu gani a nan akwai mai neman aure da Allah kare ce da shi nake wani waje na je na yi irin wa'azin nan haka sai da aka tashi wani biyu ne ya ce malam ina gani kana ta yi da ni ai da ka same ni kai a gefe kan magana kuma garin irin gefen gari ne ina yin tafsiri haka yana yi magana ranar akan irin mata suna tsari a yi tsarin mata mana suna zama a gida bayan suna fita ba suna yin kaza suna fita da ka je ka samu garin musulmai ne amma kawai saboda ko kusan kasuwa ne kuma sai ga mata suna fita babu himar babu lullubi ba dan kwali da makamantansu sai ringa misali wani mai gidan ma kaza ashe wai ki ya ta kallo na kawai da shi nake to shi kana ce yanzu ai hakuri inda masu ne aure kace da su nake idan kai kayan sallah ko kayan maulidi ko wani hidima ka kai wa iyalinka wa budurwanka zaka ga ka kai mata wannan kayan la'alla in ma mahaifiyar ka kai har to Allah kai wani ya kace kashe kuɗi haka sai ta ai ba koyi ba ba koyi ki gode wa Allah amma in budurwanka ne ka kai mata ka kai kana cewa to Allah ya sa dai ya burge ta ya haka kai ka kai amma ba kai kake roƙon a yadda maka wannan fa budurwa ce to in kana son annabi za ka iya karar da duk abin da ke wajen kama kana roƙon Allah ya sa an karɓa Allah ya sa na dace to in ka baka haka walla kai ba hadimin manzan Allah ne ka ba da komai don hidimta manzan Allah amma kuma kar ka ce za ka hau mukami hawa mukami shine lalla abin da kake samu a wata albashinka dubu hamsin misali kana karban dubu hamsin ka ce gashi a jayi wanda to kuma da daren ka jara suna kuka karka zargi kowa ka zargi kanka tsakan da Allah kakan ɗauki abin da baka da bukata da shi ka bayar sai kuma in wanda ya zama dole to ka haƙura ma da buƙatan ka bayar wannan shine abin da ake nufi da hidima Allah ya taimake mu Allah ya sa mu cikin hadiman Annabi Muhammadu abin kishi ne ai kishi wajen hidima manzon Allah da ina yawan misali da Shehu Ibrahim idan nazo ina magana ma ƴan uwa saboda shi kusa da mu yake dan da ka kai ta bayanin sahabi ka ba da labarin wani sahabi yayi kaza an kara hannunsa irin su Sayyidina Ja'far ya saka ɗayan an tsara ɗayan ya sa dungulmi aka soke shi amma ya kafa tutan manzo Allah sai ka ji ta wayannan sahabbai ne mu a zamanin yanzu ya zani to he ka ga ni mutum ya guje wa sahabban to amma aka baka labarin Shehu radiyallahu anhu da almajiransa da malaman mu na wannan zamanin sai ka ga an sai ka ga abin to in dai su ma a zamanin sannan haka to waye ne ba zai ba to gaskiya mu tsaya wajen hidima manzo Allah sai ta shubra yace tasamma rijalun bil khajin wa innani usabiquhum ma istufika usabiqu usabiquhum ma istufika wa in amutu yusabiquhum far'i wa fika yusabiqu ida shehu yace ya rasulullahi a kaula akwai wasu ana ce mishi khadim shehul khadim ita to ana kiran wasu mazaje ana ce musu sune hadiman ka annabi yace wallahi na san ba su isa ba in dai ina nan yace zan yi ta tabbatar wa duniya ni ne hadimin manzan Allah ba sunan ne shi Ibrahim ya tace ni ne khadimu din ba kawai dai ni din zan tabbatar da hidiman zaka ganta usabiqu ma istafika kai usabiqu ma istafika zan yi ta gasa in tabbatar wa duniya ni ne hidiman annabi ne wa in amut ko da na mutu to manzo Allah na na fafe mazajen da yusabiquhum far'i ‘ya'yana da mazajin da na haifa na ruhi da wanda na haifa da jasadi da su tabbatar da gasa cewa su hadiman annabi Muhammad ne kuma wasiƙa isa ku cikin ka za su yi gasa kuma yau gashi nan ba shi yau wannan taron da kuke gani gashi ana yi a nan GRA ko garin Bauchi to wannan ma reshen Shehu Ibrahim ne haka da ka tafi ka je ka Madina kaga ana yi Madinan manzon Allah zaka gani reshen Shehu Ibrahim ne me dalili ya yi aiki kuma duk wanda ya aiki wa manzo Allah mu muna san shi ko da a ce ya ce sunan shi dan shi'a ko dan izala ko dan menene sai da dai akwai wuya kaga wani ne amma dai amma dai in dai an ce wannan ne to za mu ji ni kowaye ne hidima annabi muna san shi kuma za mu haɗu da kai akan hidimta manzon Allah shine abin da nake faɗa na ce wallahi in izala su sa a hankali kar su yi wasa manzon Allah ya rabu da su duk abin an ce na annabi ne sai suna ja baya yanzu ko da a ce kirista ne suka zo suka ce su sam suna son annabi suna farin ciki shi sai mu wuce ba mu san annabi tunda kirista sun je san annabi kirista ne fa suka yi murna da annabi Musa manzo Allah ya ga suna azumi dan annabi Musa ko ba a saukar a littafin su ba amma manzo Allah ya ce wai wai wai na hanu auladi Musa minku mu muka fi san annabi Musa akan ku kai ku fara azumi shine har yau ake ashura har yau dalilin kirista ake yahudu to mu kuma yi ce ba za mu yi ba kawai shi wani ya ce ni ba ni ni ba zan yi ba ai hidima wa manzon Allah ko shedan ne muka ji ya fara yi wallahi za mu je mu shedan yau a ce ga shedan ya fito kurukuru in gaishi ko bai ban invitation ba dan jin ce tab yau dan gane shedan zai faɗa dan girma annabi Muhammad ya samu dalili amma su kuma amma alhamdulillah mun fara yin nasara bana maulidin da aka yi albishirinmu ‘yan uwa, albishirinmu, albishirinmu, wallahi ta tabbata annabi ya ci duniya da yaki, wallahi manzan Allah ci duniya da yaki, bana ba musulmai ne kadai suka yi maulidi ba, hatta ƙungiyar ƙwallon kafa sun yi ta maulidi, su Liverpool, su Manchester, su Arsenal, su Man United, su waye sauran, duk sun yi maulidi, kai bankunanmu da ake aje kuɗi duk sun yi maulidi za ga sun yi ta fitar da bana suna ce muna taya musulmi murnan samun wanda ya kawo zaman lafiya annabi muhammadu alhamdulillah wasu daga cikin malaman izala sun fahimci gaskiya ibn taymiya ya ce za a samu lada suna suka ce mun yadda da shehul islam mun bi ka nan mun yi maulidi bana an samu wanda suke zuwa maulidi jiya ma na ga wani babban malami shahararre a najeriya kuma dan izala ne baka isa ka cire shi ba ya je wajen mulki ya gane cewa muna san annabi ya tara yan dariƙa hakkan bara ake masa yana faɗin girman annabi Muhammad Allah saka masa alkhairi Allah ya yawaita irin su to ku sa ido na faɗi wannan maganan ba wai dan karama bane dan na gane haka zai faru wallahi ba za mu shekara goma ne kyau ba sai an fara samun yan izala masu ware kansu su yi maulidi wa manzon Allah a masallacin izala su ce za su yi maulidin amma za su ce mata maulidin mu na sunna sunanta maulidin sunna kuma karka yi mamaki za ka ga irin ma wajen sai a kira a ce shehu ka kai ma na sunna zaka mana zallan hadisai zaka karanta a nan me yake karanta ba hadisi bane kuma shi din za a ji amma suna da canza masa domin abu guda biyu na farko ana gane annabin nan yanzu na biyu kuma duniya yau an fara yin maulidi a makka da madina an fara maulidi a makka sudes bismillahir rahmanir rahim ko wallahi sudes ya fara yin maulidi don wancan karan har sai da ya ɗauko baitotin irin su ahmadu shauki yana wulida al-huda fal ka'inatu diya'u wa famu zamani tabassumun wa hayau akan mimbarin manzon Allah ana yi a makka ana yi a madina ana yi a ƙasashen duniya to yanzu abinda na fahimci Allah zai gaji ƙasa dama Allah ya ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha to yanzu kirista sun fara yi ashe in ma mabiya annabi suka mutu suka kare kaf ran maulidi kirista sai a bamu hutu wallahi za mu yi celebration na cewa annabi ya kawo zaman lafiya wannan ne yasa na gane cewa maulidi in kun ga dama ku musulmai ku daina ku daina farin ciki da samun annabi to kirta ta Allah saka musu alkhairi in da musu Allah saka ma ma idala zanatan dan ya bada gudumawa an gina wata masallacin da musulmi za ta amfana da musulmi ba dan wani kirista ya tashi yayin na farin ciki da annabi Muhammadu bara musu Allah saka musu alkhairi ba Allah saka musu alkhairi gwamnatin kasar nan Allah ya taimake ta ta mana adalci Allah ya sa arewa mu zauna lafiya kashe-kashen da ake Allah kama da mafita kun san yau rana ne na musamman a Najeriya 1st October 1960 to yau shekaran mu 'yan Najeriya shekaran su shekaran 'yan Najeriya 63 da samun 'yancin bauta ko mu kuma mu musulmi shekaran mu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ko da shida da shida ko da biyar da samun yanci mu dai musulmi shekara mu dubu to yan shekara sittin suna ta murna yau mu ma yan shekara dubu din muna ta murna ka sa da su suna nan ba su da yanci mu kuma mun jima da samun yanci tun zuwan manzan Allah muna murna da yancin manzan Allah su ma muna taya murna da wanda ba su fahimci yancin ba ya shekara 60 da ya gabata saka mun gode wa manzo Allah da ya ba mu yancin kai ya ba mu yancin hankali ya ba mu yancin tunani ya ba mu yancin addini Allah ya saka wa manzon Allah ya zaunar da mu lafiya kasan Nijar Allah zaunar da su lafiya da dukkanin kasashen musulmai yan uwanmu da suka mutu a Libya da wanda suka mutu a Morocco da sauran kasashen musulmi Allah ya gafarta musu yan makaranta da aka sace a Zamfara Allah ka taimaki gwamnati ta dawo da su mu kuma Allah muna roƙo ka sa gwamnati ta mana adalci halin da ake ciki na tsananin yunwa Allah ka mana sauki ana fuskantar barazana a kasan nan amma a yi ta addu'a man fetur kuna ganin yanzu ya kai ɗari shida to wallahi akwai wani wanda ya gaya min ya ce wallahi man fetur sai ya dangana dubu ɗaya kuma da zan gaya muku waye shi to ko dan kama qur'ani in yi rantsuwa ne ba dan yi kafara ba wallahi ya ce sai ta dangana dubu ɗaya to za ka dole ne zaman makokin rayuwar mu kafin mu mutu ta hanyar addu'a in ka mutu ka cika da imani in kuma ka rayu ka rayu cikin mutunci Allah ya taimake mu fatiha fatal fatiha alhamdulillah al-fatiha lima ughliqa Sheikh Ibrahim Kalin Allah ya saka masa alkhairi wannan zawiya ta sa da hidiman da yake annabi ya karba annabi ya kara karba annabi ya kara karba Allah ya kara yawaita masoya manzo Allah a zo a zo a zo a zo a sha faida a shafiyar manzan Allah domin sun kaɗan ne suka rage mana aboci wajen da za ka ji ga ana karantar da tsantsan soyar manzan Allah babu hayaniya ba cin kai ba komai to Allah ta ta'ala ka sa'ara mana san manzan Allah ya ba shi lafiya ya ja kwanansa ya kara arzikinsa da yalwan jama'a da komai da komai albarka ne mamu da albarka alqur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin